الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar 17 ga watan juma'a da al'akhira hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu a shekara ta 2013 a lissafin miladiya kuma kamar da aka saba a za mu ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam alharrani ibn tamiya wannan kuma shi ne zai zama darasinmu na 31 ko yawwa makon da ya gabata ba mu samu dama ba za mu tashi inda yake cewa an nasu fi hadal babi thalathatu asnafin tarafani wa wasaf haka ne ko? yawo kafin nan akan mimana yake magana darasin da kafin wannan ya kawo mana cewa mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi kowali yana samun wani abu ya shiga zuciyarsa na fahimta na ilimi to zai iya istihadi ya dace zai iya istihadi ya yi kuskure kuma wani abu zai iya ɓoyan masa mun karanta wannan ko? don haka in ya zama ku a irin wannan yanayi to ba wajibi bane akan mutane su yi imani da abinda dukkan abinda yake faɗi idan ya faɗi wani abu ba lalle ne ya zama duk abin da ya faɗa daidai bane tunda shi ba annabi bane annabi shine ma'asumi baya zunubi Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsare shi daga koda kuskuren da zai hana isar da sakon da Allah madaukaki ya aiko shi hatta kuskure in dai wajen isar da sako ne to babu shi zai isar yadda ya kamata ko kuma in yayi kufe akwai kuma daya a tsakiya wannan galibi malamai suna amfani da wannan lafazi musamman ma shi ibn taymiya yana yawan amfani da wani lafazi a littafansa da dama dan ya nuna wasatiyar imma musulunci umuman ko kuma wasatiyar ahli sunna a tsakanin wato sauran kungiyoyi a musulunci menene wasatiya tsakaituwa kasancewar aqidar da take ita ce aqidar musulmi zaka ganta ita ce a tsakiya ba ta tafi ɓangaren tsanani na yahudanci ba ba ta tafi kuma wato ɓangaren sakaci na misali kirista ba za ga musulunci shine a tsakiya dama kamar da allah maɗaukaki ya gaya mana wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan ina ana nufin khiyara duk da cewa adlan da kuma wasat na haƙiƙa duk suna ciki sannan kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma cewa khairul umuri awsatuha fiyayyen lamari shine wanda yake tsakiya kullun alheri yana ka zama a tsakiya kar ka zama a gefen wanda suka wuce iyaka kar ka zama kuma a gefen waɗanda suka gaza abin da aka neme su su aikata shine abin da yake nufi da tarafani wa wasat to anan kuma haka a wannan matsalar a bangarori guda uku ne akwai wasu sun wuce iyakar abin da ake nema wasu kuma sun gaza abin da ake nema to akwai kuma na tsakiya na tsakiyar nan to su ne daidai za mu je sai ce famin hu daga cikin mutane man idza taqada fi shakhsin annahu waliyyun lillah daga cikin mutane akwai wanda in ya yadda a zuciyarsa ya gamsu cewa wani mutum waliyi ne ya ce ai wako wani waliyi ne misali a zuciyarsa ya yarda cewa wannan mutumin waliyi ne to wafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddathahu bihi qalbuhu an rabbih zai dace da shi zai yadda da shi bisa dukkan abin da yake zaton cewa wai zuciyarsa ta ba shi labari daga ubangijinsa mun san wannan mutsala wannan kalmomin da na ambata yanzu da muka karanta kalmomi ne da masu bin ɗariƙun sufaye suke amfani da su sosai mutum ya ce shi waliyi ne kuma ya kawo wani ilimi da mutane ba su taɓa jin irinsa ba in an tambaye shi a ina ya samu maimakon ya ce gashi nan Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani inda kowa ma zai iya gani ko ya ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gashi nan a cikin bukhari a cikin muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah da makamancin waɗannan littafai wani abu ne da shi ya zo da shi sai ya ce haddathani qalbi an rabbi zuciyata ce ta bani labari daga ubangijina to mun fahimci wannan haka suke cewa wadda kofa ce suke budewa ga kowa ya da'awar cewa Allah ya bashi wani ilimi wanda bai gaya wa kowa ba sai mutum ya faɗi wannan lafazi cewa ai zuciyata ce ta gaya mun cewa ubangiji na Allah subhanahu wata'ala ya ce kaza to a musulunci irin wannan maganar ba a karɓarta domin ko kowa zai iya buɗe bakinsa ya faɗi irin wannan magana ya da'awar cewa Allah ne ya gaya masa kuma zuciyarsa ce ta ɗauko abin ta gaya masa zai iya zama kuma wannan abin ƙarya ne to a cikin mutane in an samu wani ya yi da'awar cewa zuciyarsa ta ba shi labari daga ubangijinsa sai kaga wasu sun yadda da shi sun dace da shi akan dukkan abin da ya faɗa ɗinnan cewa Allah ne ya gaya masa ta hanyar zuciyarsa wa sallama ilaihi jami'a ma ya fa'aluhu kuma ya miƙa wuya ya sallama masa dukkan abin da yake aikatawa kuma ya aikata sai ce i to ai daidai ne Allah ne ya gaya masa ai waliyin Allah ne to kaga wannan gefe ne da suka wuce iyaka sun kai inda ba daidai ba ne wajen girmama waliyi sun kai ga su yadda da ƙaryar da zai zo wani wanda ma ba waliyin ba ne ya karya ya ce Allah maɗaukaki ya gaya masa abin da kuma bai gaya masa ba mun fahimci abin? yauwa wannan baya nufin cewa mutum a ba a iya gaya masa wani abu na ilhama za mu zo mai magana akan wannan akwai wahayin ilhama da gaske ne yau ba musunsa ake ba amma wannan istilahin da wannan lafazin ba a taɓa jinsa ba sai a gun mutanen baya da suka ƙirƙiro shi mutanen farko wanda su ne manya-manyan waliyan Allah sahabban manzan Allah sallallahu su abubakar su umar radiyallahu ta'ala an huma da sauran dai sahabbai ba a taba ji sun faɗi wannan lafazi sun ce haddasa ni kalbe an rabbi kuma su zo su ce wa mutane sun faɗi wani abu ko sun zo da wani ilimi saboda ba a taba jinsa ba akwai abin da ya faru din za mu zo duk mu ji ya faɗa mana amma ba da irin wannan wato istilahin ba mun san istilahi ai me ake nufi da istilahi kalma da wasu mutane suke amfani da ita su kamar tam da mutane yan wani fage suke amfani da shi kamar a ce wannan istilahin yaran malaman fiqhu ne wannan malaman usulul fiqh wannan malaman hadisi misali shi ake nufi da istilahi to sai ce wa minhum daga cikin mutane kuma har yanzu man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laysa bimuwafiqin lish-shar'i أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا أتكلم متاني akwai kuma wani ɓangaren na biyu su idan suka ga mutum ya aikata abin da ya saba wa shari'a ya fito ya faɗi wata magana cewa Allah ne ya gaya masa kaza da kaza da kaza bayan kuma babu dalili to akhrajahu min alwalayati sai su fidda shi ma daga walittaka su kai wannan makaryaci ne ba waliyin Allah bane wa in kana mujtahidan mukhti'an ko da a cikin wannan lamarin ijtihadi yayyay kuskure mun fahimci wannan zancen kaman ba ba ma ganewa yawwa akwai nan yana zancen yadda mutane suke daukar masu da'awar cewa su waliyai ne ai muna samun wasu mutane da za su yi da'awa ko su da kansu ko wasu su yi musu da'awar cewa su waliyai ne akwai ko babu yawwa menene matakin da mutane suke ɗauka dangane da su ai akwai masu yadda da su akwai kuma wanda ba su yadda da su ba gaba ɗaya ƙila masu ce musu kai rabu da su makareta haka ne yawwa to wannan ɓangaren ya wuce iyaka wannan ma ya gaza ba haka aka ce ya yi ya ƙaryata mutum ko ma ya kafirta shi ba tsakiya a nan daidai take yaya tsakiyar take shine malamin sai ke cewa wa khiyarul umuri awsatuha abin da yake mafi daidai shine mutum ya zama a tsakiya wa huwa yaya tsakiyar take yace Allah yuj'ala kada a ɗauki mutum shi wanda yake da awar walittakan nan ko wani yake masa da awar walittaka Allah yuj'ala ma'suman kada a dauke shi ma'sumi cewa baya zunubi wala ma'thuman kuma kar a dauke shi mai laifi shine ma'thuman ma'suman ai mahfuzan wanda Allah madauki ya tsare mai sadun kenan ma'thuman kuma mai zunubi yawwa yace iz domin kuwa kana mujtahidan mukhti'an domin kuwa zai iya zama mai istihadi ne ƙoƙari yake yi kuma ya kuskure fala yutba'u fi kulli ma yaquluhu to ba za a bi shi cikin duk abin da yake faɗi ba duk abin da ya zo ya ce ga labari daga Allah kaza to ba za a bi shi a wannan abu ba sai an gwada da shari'a an tabbatar da abin da ya faɗa ɗin nan haka yake wala yuhkamu alaihi bil kufri wal fisqi haka nan kuma ba za a yi masa hukuncin cewa kafiri bane shi fasiki bane shi mun gane ma istihadihi tare da istihadin sa to anan ne sai malam salih ali sheikh a kasa yake cewa al maqsud min qawlihi da yace ma istihadihi din nan ya kamata ka fahimci wani abu ai fi ma yasugu fihi al istihadu cikin abin da dama istihadi ya halatta a yi shi a ciki ma'ana in yayi magana a mas'alolin da ya halatta a samu istihadi ko a yi istihadi to in yi kuskure kar a kafirta shi mun gane wannan amma lijtihadu fil masailil mujma'i alaiha amma ijtihadi a matsalolin da aka yi ijma'i a kansu aw fil aqidati ko kuma a matsala ta aqida wato aqidatu ahli sunna aw ma ashbaha zalika ko makamancin wannan yace fa hadhihi la yasugu fi fi al ijtihadu to wannan bai halatta mutum ya ijtihadi a ciki ba nan yana gyara lafazin ne na cikin littafin ibn taymiya kada ka ɗauke shi ala itlaqi cewa waɗannan masu irin wannan maganganun duk abin da suke faɗi ko ya saba wa shari'a ka ba su ta'awilin cewa ai istihadi suke suke kuskure domin akwai mas'alar da suke magana akan ta kuma ba ta istihadi ba ce yanzu kaga mutumin da zai zo ya ce Allah ya gaya masa wata ibada ko wani zikiri ko wani salati da bai bewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi qur'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba istihadi ba ko ba haka bane yawa istihadi ana yin sa ne a mas'ala ta fiqhu mas'alar halal da haram alwala tsarki sallah abu ya halatta abu bai halatta ba sai a ga nassi sai a ce eh in kun buka dubi kaza kaza ya halatta wani yazo ya ce a'a a fahimta ta kaza ya bai halatta ba wannan shine ake nufi da istihadi istihadi kuma ana yin sa ne a wace mas'alar a matsalar da babu nassi a kanta ko kuma akwai nassin amma kuma nassi ne mujmal a dunkule yake ba a bayyana abubuwa kuru-kuru ba ya ba da kofar kowanne malami ya istihadin sai kokari ya ce ni a fahimta ta Allah ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza yake nufi anan wani kuma ya ce a ni a fahimta ta abu kaza ake nufi anan misali yake an fi fahimtar abubuwa da misali wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi ya umarci sahabbai lokacin da za a tafi yakin banu ƙuraiba annabi sallallahu Alaihi sai bai wa sahabbai umarni ya ce la yi salli yanna ahadukum salata al'asar illa fi bani ƙuraiba kada ɗayanku ya sallaci sallar la'asar sai a gidajen unguwar banu ƙuraiba daga yahudawa to da sahabbai suka taho akan hanya sai lokacin sallar la'asar yayi to ba an samu matsalar istihadi ba sai wasu suka ce to ai sai mu tsaya mai sallah lokacin sallah yayi sai wasu suka ce ai annabi yayi mana nassin cewa kada mai sallah sai a banu quraiza to irin wannan nassin shine ake samun sabani akai har ka ji wani ya ce abu kaza za a yi wani ya ce abu kaza za a yi kaga matsala ce wannan ta zancen sallah matsala ce ta far'i in an ce far'i ana nufin abubuwan fiqihu ba abubuwan aƙida ba abubuwan aƙida ba a istihadi a ciki mun gane abun yawwa sai wasu sahabban suka ce gaskiya Allah madaukaki abin da ya faɗi shine inna salata kanan alal mu'minina kitabun maquta dan haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi in har lokacin sallah bai ba akan hanya to sai mun je can sai mu sallah wasu suka ce a'a ya san lokacin zai yi kafin mu je tun da ya ba da umarnin kada mu yi sai mun je can to kada mu yi sai mun je can din annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su daga baya sai suka gaya masa ai gashi a hanya ga abin da ya faru waɗannan sun fahimci kaza waɗannan sun fahimci kaza sai ce duk zai shiru ya kyale su dukan su bai ce wannan yayi kuskure wannan yayi kuskure ba sai malami suka ce wannan ya nuna mana ashe ana iya samun fahimta ta bambanta wajen kallon nassi guda daya kun fahimci abin to wannan shi ake cewa ijtihadi ijtihadi shine kai kokarin gano gaskiya daga nassi to wannan ana yin sa a mas'alar da ba ta aqida ba ko kuma mas'alar da babu nassi kurkuru akan ta Allah madaukaki ya gaya mana babu wanda za a yi masa wahayi illa sai idan ya zama annabi ko in aka ce annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam to bayansa babu wani annabi kuma da zai zo za a yi masa wahayin addini ya zo ya gaya wa mutane ga wani sako daga Allah zai iya fahimtar wani abu shi shi kadai ya aiki da shi shi kadai amma ba sabuwar ibada ba ko da wannan din mun gane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba a matsayin addini ba a zuwa da shi wani duk yadda yake da alaka da Allah da yawan bauta salihi ne waliyi ne to ba zai bude baki ya ce to ga wani sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bai zo muku da shi ba ni ne na zo muku da shi a nan gurin sai a ce a'a wannan abun ba haka yake ba ina fata mun gane abin yawwa to shine nan malami yake so a gyara abun a kalli abun kada ka zo ka fahimci cewa a kowace matsala ana samun ijtihadi to sai yake cewa la yusugu fi hal ijtihad wa man khalafa wajtahada duk wanda ya saba kuma yi istihadi fi ma laisa majalar lil istihadi fa huwa mu'athamun duk mutumin da ya saba wa shari'a kuma yayi istihadi cikin mas'alar da ba a istihadi a cikinta to wannan mai abin zargi ne abin wato mai laifi ne shine mu'assam za a za a laifintar da shi a dangana masa laifi amma al-masailu allati yaqbalu fiha al-istihad ko yuqbalu fiha al-istihad amma matsalolin da ake karɓar istihadi a cikinsu la yulamu sahibuha bal yushkaru to ba a zargin wanda ya istihadi a ciki kai ana ma gode masa ne saboda ya yi kokari ya gano gaskiyar da za a yi amfani da ita wala yu'assamu ba a ɗaukar sa mai laifi idan akhta'a in ya kuskure bal yuqalu sai dai a ce akhta'a wa arada alkhaira yayi kuskure amma alheri yake nufi kun fahimci abin yawwa don haka in ka samu mutum a irin wannan matsaloli da za a iya istihadi a ciki ya yi istihadi sai ya kuskure to kar a kafarta shi kar a ce masa fasiki sai a ce istihadi ya yi alheri yake so amma ya kuskure amma ba za a bi shi akan wannan kuskuren nasa ba ai kun wannan adalci ne ko ba a kafarta shi ba kuma ba a bi kuskuren nasa ba yawwa hakanan kuma kar a ɗauki cewa duk abin da ya zo da shi kawai a rufe ido a ce a ai waliyin Allah ne shikenan sai a aiki da shi a'a sai an auna abin da ya zo da shi din nan ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko ya saba masa in ya saba masa sai aje masa kayansa a ce a'a wannan kuskure yayi in a matsala irin wannan ce mai sauki da za a istihadi sai a ce a istihadi yayi tsammanin abu haka yake alhali ba haka yake ba in ko matsala ce da ba istihadi to sam sam sai ya gaya masa wannan kuskure ne a aƙida kuma ba za a karɓa ba ina fata mun gane abu yawwa to shi mu koma sama mun gama can ko yawwa haythu ijtahada fi ma yasugu fihi al-ijtihad tayyib mu je sama sai sai wal wajibu ala nasi dan haka abin da yake wajibi akan mutane ittiba'u ma ba'atha Allahu bihi rasulahu su bi abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi saƙon da Allah ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuru-kuru yake ko a boye yake a bayyane yake yana nan shine Qur'ani ka cokan daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a gama walad dallin a taho a gama bakara ali imran an-nisa'i a tafi har a zo min aljinnati wan nas ita ce karshe ko yawwa to wannan ita ce shari'ar Allah daga farkon Qur'ani har karshe hakanan kuma duk abin da ya inganta malaman hadithi suka tabbatar an naƙalto ta hanya mai kyau an ciro an ruwaito ta hanya mai kyau daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to wajibi ai aiki da shi mun gane wannan wa amma idza khalafa qawla ba'd al fuqaha'i amma in aka samu wani mutum ya sabawa maganar wani daga cikin fuqaha'u malaman fiqihu wa wafaqa qawla akharina amma ya dace da maganar wasu daga cikin malaman fiƙihu lam ya kulle ahadin to babu wani wanda yake da ikon an yulzimahu bi ƙaulil mukhalifi ya lazimta masa ya tilasta masa bin ra'ayin wanda ya saba masa ɗin kun gane me yake nufi anan a'a Hmm, ko ko ko eh ne yawwa ana samun a matsaloli malamai suna sabawa ai ko wannan ya ce abu kaza haka za a yi wannan malamin kuma ya ce abu kaza haka za a yi to in ka samu wani mutum da ma ake tsammanin waliyi ne sai ya sabawa ra'ayin wasu malaman ya kuma yi daidai da ra'ayin wasu malaman ya yi mai kenan shin za a tilasta masa dole sai ya bi ra'ayin waɗancan da ya sabawa in dai mas'ala sai da ya halatta a iya sabanin a kanta mas'ala ta istihadi yanzu misali wannan misalin da na bamu na sahabbai dangane da zuwa banu quraiza ai sallar la'asar ya halatta a saba a wannan abun ko bai halatta ba ya halatta a saba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su sabanin ba ko yau bai ce me yasa kuka yi kaza ba ni kaza nace waɗannan su ne masu gaskiya ba a zaɓi wasu an ce su suka yi daidai ba duk sun yi daidai ashe kenan idan misali mutum yanzu ya tashi ya ce shi ya zaɓi ra'ayin gefen kaza to kai baka da ikon ka tilasta masa ka ce dole sai ya zaɓi ɗaya ɓangaren tunda ya halatta duk a saɓa kun fahimci wannan to shi ne abin da ke faɗa a nan in wani mutumi ya saɓa wa wasu malaman fiƙihu ya kuma dace da wasu malaman fiƙihu to kai baka da ikon ka tilasta masa ka ce sai ya dawo daga ra'ayin wanda ya yarda da shi ya dawo wani ra'ayin daban wanda kila kai shi ka zaɓa mun gane abin yanzu insha Allah yawwa domin matsala ce da ta halatta ko ya halatta a yi saɓani a ciki ya ce wa haza a yi ce wa ya ƙulu haza a khalafa shar ka zo ka ce a wannan ya saɓa wa shari'a a a shari'ar tana nan a cikin harkar istihadin wannan ya bi shari'a wannan ma ya bi shari'a kuma karka tilasta ma wani ka ce dole sai ya bi abin da ka fahimta wannan shi ma yana koya mana adalci yanzu aka samu matsalar da aka saba a cikinta ya halatta a jasatul istiraha akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tabbatar da sunnantuwar jasatul istiraha a istihadin malamai wani ya ce wajibi ne a koyaushe za ka ɗago daga raka'a ta ɗaya za ka ta biyu ko daga ta uku za ka ta hudu wani ya ce ba wajibi ba ne idan nassin bai nuna wajibci ba aiko ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kada mutum ya lazimta ma wani in ya zabi cewa shi zai yi a koyaushe in kaga wani yana yi wani lokacin yana bari wani lokacin ka tilasta masa sai ya bi ra'ayi guda daya shine ake nufi mutum ba shi da ikon yi wannan tunda mas'alar ya halatta a iya sabani a cikin ta yawwa da mas'ala sai ta aqida babba magana akan la ilaha illallah magana akan tauhidi magana akan aqida dai wanda nassi ne kawai yake aiki a cikin ta ba istihadin malamai don aqida ba zancen istihadin wani malami yace a ai ko ya kamata Allah a ce masa a sa masa sifa kaza babu istihadi a nan in Allah bai sa ma kansa wata sifa ba ko ya ambata ma kansa wani suna ba a faɗi wani abu da zai faru ranar tashin alkiyama nan gaba ko kafin tashin alkiyama cikin alamun tashin alkiyama ba wani ikon faɗarsa sai wa sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya istihadi ya ce aiko akwai wasu halittu ba aljanu bane ba mala'iku ba ni na gano za a same su kawai haka kawai sai ga mutane za a yi da wannan ba istihadi yawa shi abin da yake na aqida ne kawai bin nassi ake yi mun gane abin to a mas'alar da take ta istihadi ce za a iya istihadi in wani ya zaɓi wannan gefen wani ya zaɓi wannan kuma ya halatta a iya bin wannan din da wannan saboda akwai dalilin da ya nuna wannan ya nuna wannan to ba wani mai ikon ya tilasta ma wani ya ce dole sai ya bi shi inda ya zaba a shar'ance wannan ba daidai bane yanzu mun gane insha Allah yau to shine sai mu ci gaba sai ki cewa wa qad thabata fi sahihain anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ya ce قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فأمر منهم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa a cikin al'ummomin da suka zo gabaninku akwai muhaddafuna waɗanda ake baiwa labari shine muhaddafuna ba muhaddithuna ba in an ce muhaddithuna ismu fa'il ne mai masu ba da labari wanda suke faɗi su su bai wasu labari muhaddifuna da kasara amma aka ce muhaddafuna wannan ismu maf'ul ne mun gane wanda ake ba su labari wanda suke karanta nahu sun fahimci wannan ko to wannan yake nuna mana dole mutum ya san larabci karka karanta in ka karanta nan muhaddithuna to duka bata zancen gaba daya kawai kasara ne bambancin yawwa amma ka bata labari ka faɗi abin da ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba kuma ba shi yake nufi ba a cikin al'ummomin da suka zo gabanin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai muhaddathuna mutanen da akan ba su labari zance ya zo musu ta zuciyarsu fa iyyakum fi ummati ahadun in a al'ummata akwai wani fa umaru minhum to umar na cikin su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata a sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi malamin nan ta'liqi yake cewa muhaddath ya'ni abinda ake nufi da muhaddath shine mulham wanda ake wa ilhama a jefa masa fahimta a kimsa masa wani ilimi da wani bai sani ba Allah ya sa masa ya sani ya fahimce shi mun gane wannan ga misali zamu ji yace fayulqa sawabi fi ru'ihi sai a jefa masa abin da yake daidai a cikin zuciyarsa ruwa da dammar ra'un kusa alama kusa dabtin dammar ra'un haka za ka karanta shi ka sa damma akan ina ra ruwa ake karantawa shine zuciya yawwa in ku ka sa fataha sai zama rawu rawu shine tsoro mun gane yawa ruh shine zuciya ma'ana fayulqa as-sawabu fi ruhihi sai a jefa gaskiya a cikin zuciyarsa mun gane fayudrikuhu sai ya riski gaskiyan nan ya'tihi haka ne ko a sai wannan gaskiya sai ta zo masa wa ubbira anhu bi lafdhil muhaddathi ana ba da labari a kansa ana amfani da lafazin muhaddath don me li'anna sahibahu domin shi mai jin wannan abu ya shuru annahu yuhaddathu bi hadha sawab yana ji a jikinsa cewa labarin wannan abun aka gaya masa ba shi labari akai ya ji a zuciyarsa cewa abun ya shigo masa Allah ya ilmantar da shi abu wannan shi ake ce mai ilhama wannan kuma gaskiya ne kuma akwai shi zaka ji wasu musamman masu bin hanyoyin sufaye saboda ba su san hanyar ahalus sunna ba suna cewa ahalus sunna sun yi inkarin ilimin ilhama a'a ai ko wahayin ilhama wahayin ilhama daidai ne gaskiya ne amma abinda ake tahziri akai shine ake tsoratar da mutane ba kowa ne zai zo ce maka an min ilhamar kaza a dauka ba in ya faɗi wani abu sai a duba ya dace da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a karba ya saba masa sai a bar masa kayansa wannan ƙarya yi mun gane abun yawwa to shine sai ke cewa fayu haddafu ka anna ahadan yukallimuhu ko fayu haddithu sai ya bada labarin ya gaya wa mutane ka anna ahadan yukallimuhu sai ji kamar wani ne ke bashi labari ke masa zance fi dakhilihi a cikin zuciyarsa wa yaqulu kaza wa kaza ana ce masa kaza da kaza ga misali nan duk zai gaya mana min al-kalami fil mas'ala wani magana a wata mas'ala mithlu ma hasala li umar kamar yadda ya faru ga umar radiyallahu ta'ala anhu fa innahu thabata alaihi salatu wassalam ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya ce inna Allah alqa alhaqqa ala lisani umar wa wa qalbihi Allah madaukaki ya jefa gaskiya a zuciyar umar wato a harshen umar da zuciyarsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi sahihi ne a shekul albani ya inganta shi a sahihil jami'ar sagir hadithi na 1736 1736 in ka duba sahihil jami'ar sagir za ka same shi al'imam ahmad ya ruwaito shi da tirmidhi daga hadithin abdullahi dan umar hakanan imam ahmad din da abu daud da alhakim annaisaburi a cikin almustadrak sun ruwaito amma daga hadithin abu zarin algifari hakanan ibn abi asim da kuma dai alhakim almustadrak sun ruwaito daga hadithin abu huraira haka nan at-tabarani shi kuma ya rawaito shi daga hadisin bilal da muawiya duk akan wannan magana cewa umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya jefa gaskiya akan harshensa da kuma zuciyarsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuga wannan babbar falala ce ga umar shi yasa umar yake faɗin cewa akwai abubuwa da yawa da ya tabbata kuma a hadisi wannan ingantacce zai faɗe shi a zuciya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana ai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bashi amsa sai Allah ya saukar da aya a tabbatar da magana Umar din nan aje ai hijabi sa hijabi mata su rika sa hijabi din nan annabi sallallahu alaihi wasallam da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya shiga gidan yayi magana da su sai sai Umar ya zo sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana kuwa matanka a kare su ba kowa zai zo yi musu magana da su da su ba kawai sai aya ta sauka cewa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su rika magana min wara'i hijab asalin ra'ayin daga Umar yake mun fahimci abin yawwa to irin wannan an same su da yawa don haka kun ga wannan babu me yake a babun karamar waliyai take yawwa domin in muna zancen waliyai dama ai can muke fara dakowa manya-manyan na asalin ko na gaske waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai ilimin akwai wahayin ilhama da gaske ne kuma a gashi misalinsa daga Umar radiyallahu ta'ala anhu yace hudditha wa Umar radiyallahu ta'ala anhu har yanzu Umar radiyallahu ta'ala anhu hudditha bi hali sariya an ba shi labarin halin da sariya yake ciki wata rana a yakin nahawand sunan yakin kenan an tafi yakin nahawand nahawand a farisa ne wajen iran lokacin da ake yaki a aka dawo da farisa karkashin musulunci ai mun san wannan ko a wannan zamani ne zamanin umar radiyallahu ta'ala anhu to a wannan yaki ya tura wata sariya in an ce sariya ana nufin me tawaga ta yaki su je su kai hari a wani wuri umar ya tura su to shugabansu sunansa sariya ibn hisn umar ya tura shi shine shugaba aka tafi to ana wata rana umar yana hudu ba a kan mumbari ta juma'a kawai sai jama'a suka ji yana cewa gashi nan yana cewa sariya fatakallama bihi sai umar ya magana yana cewa ya sariyatu aljabal aljabal ya kai sariya ku yi gefen dutsen nan ku yi gefen dutsen nan umar yana hudu ba amma sai mutane suka ji yana faɗin wannan kalma ya sariya ku matsa gun dutsen nan ku matsa dutsen nan sai da aka fito a wasu daga cikin riwayoyin aliyu ke tambayarsa me ya faru ne mun ji kana cewa kaza kana cewa kaza har yake cewa ni yanzu na faɗi wani abu shi bai san ma ya faɗi wani abu ba bai san ya faɗi wani sai suka ce ai ka ce kaza ka ce kaza kuma a cikin hudu ba kuma mutane duk sun ji ka to shine sai yake faɗin cewa eh ya sariya an nuna masa wannan tawaga ta yaƙi ta musulmi suna dab da za su fito wani wuri da in sun fito akwai mushirkai a wurin da sun haura musu nan da nan sun kashe su sai ya ga su dab da wani dutse shine sai ce su yi gefen wannan dutsen su saurara su ɓuya a nan kada a zo a cin musu to shine kawai Allah maɗaukaki ya kimsa masa wannan ya faɗa to lokacin da an gama sallar juma'an nan washe gari sai ga wani mai bushara ya zo ya bada busharar an ci nasara daga wannan yaƙi sai yake bada labari cewa ai muna tare da shugaban musariya sai muka ji murya ta umar yana cewa ya sariya aljabala aljabal aljabal ma'ana ya kai sariya ku koma gun gefen dutsen nan ku koma gefen dutsen nan kaga sun ji murya kuma muryan nan irin ta umar ce Allah maɗaukaki ya kimsa masa maganar ya faɗa shi yana hudu ba a madina maganar aka ɗauke ta aka sa a kunnensu kuma suka yi aiki da ita mun fahimci wannan yauwa duk wannan ba ƙarya ba ce ya tabbata a hadisi ingantacce duk da kamar da malam albani yake cewa wannan kissa ta inganta ne ta hanyar muhammadu bin ajilan kawai akwai hanyoyi da yawa da suka zo ta hanyar su saif ibn umar akwai kuma muhammad bin umar al-waqidi waɗannan kuma kazzabuna ne a gun malaman hadisi da haka kissar ta hanyar su bata inganta ba amma ta inganta ta hanyar muhammad bin ajlan a ta har zuwa abdullahi bin umar yake ba da labari cewa ga abin da ya faru a lokaci kaza lokaci kaza mun fahimci kissar yawwa to shine sai ke kun ga wannan misali ne na karamar waliyai shine sai ke cewa ma'ana ya'ani yana ce masa ilzamil jabala ku lazimci dutsen nan ku koma dutsen kar ku fito yace huddisa bi halihi an ba shi labarin halin da shi shugaban wannan yaƙi yake ciki wato sariya fa'ausa sai yayi wasiya mun gane huddisa ai umar an baiwa umar labarin halin da waɗancan mayaka suke ciki fa'ausa sai yayi wasiya wa kushi falahu hijabul basar aka buɗe masa wato makarin da yake tsakaninsa da ganin wannan abu aka yaye shi sai ya ga abu mun gane fara'a ma ya fa'alu sariyatu fa'ausa ya ga abin da sariya yake aikatawa sai ya masa wasiya ya ce kaza za ku yi kaza za ku yi to a nan malamai sun samu tattaunawa wasu suna cewa kamar yadda malam sale ali shek a wannan wurin yake faɗi cewa an yaye wa umar ne ya ga wannan abu da idansa har ya faɗa ya ba da umarni ga yadda za a yi a shekul albani da ya magana a wannan wuri da ya inganta kissar shi ya ce wannan ba da labari ne kawai iyanan ya tsaya bai ga abin da idansa ba ba a nuna masa da ido ba yana nan aka ba shi labari aka kimsa masa ga abin da ke faruwa kuma ya yi wasiya kuma allah ya ɗau maganar ya kai kunnan waɗancan bayan allah akwai wata riwayar da ta nuna akwai aljanu daga cikin musulmi daga cikin wasu aljanu su suka ɗauki maganar suka kaiwa su sariya suka ji yawwa waɗannan ruwayo duk akwai tattaunawa a kansu amma abin da ya tabbata dai abin ya faru istihadi ne malamai kuma suka yi anan shin buɗe masa aka ya gani ko ko iya labarin ne kawai ibn taymiya yana yana faɗin a ra'ayinsa kamar yadda ya faɗi a cikin fatawa cewa buɗewa ne aka yi ya ga abin mun gane shi yasa malam salih al sheikh shi ma ya faɗa malam albani ne ke cewa babu ba budewa bane don budewa gefen gaibi ne ba dalilin da zai nuna kuma wato an bude wani gaibi su kuma alaman kamar ibn kai abin taymiya da shi malam salih al sheikh abin da suke dogara a kansa kuma daidai ne shine waɗannan irin al'amuran sukan faru a buɗewa mutum ya ga wani abin da yake nesa hatta ga kafirai ma da matsafa ko ba haka bane in abin da zai auku na sabanin al'ada zai iya samuwa ga matsafi to samuwarsa ga waliyin Allah ba abin mamaki bane kun ba shi abin musamman dangane da Umar radiyallahu ta'ala anhu ba abin mamaki bane dan an sa ya ga mutanen yadda suke sannan kuma yayi magana mun fahimci abin yawa illa barinsa cewa an yi ko ba ai ba sai ka shiga batun da hadisin bai faɗi wannan din ba mun gane wannan abu yawwa to shine sai ke cewa kushi wa kushi falahu hijabul basar an yayi masa hijabin ido fara'a ma yaf'alu sariya fa ausa fa idan at-tahdith raji'un ila ilmin sam'i dan haka wannan tahdithin labari da za a baiwa mutum yana komawa ne zuwa ga ilimi na nakali da aka nakalto daga qur'ani ko sunna Allah madaukaki ya gaya wa mutum abu ya ilmantar da shi ya jefa masa wani abu qad zakarna lakum mana yace mun gaya muku annal karamat cewa karamomin waliyai min hama ya hasulu min jihatil ilm akwai abin da ke faruwa ta bangaren ilimi wa min hama ya hasulu min jihatil sam'i akwai abin da kan faru kuma ta bangaren ji mutum ya san abin da wani bai sani ba mutum ya ji abin da wani bai ji ba mun gane wannan wa min hama ya hasulu min jihatil basar akwai kuma abin da ke faruwa ta bangaren gani ana tare da mutane sai wani ya ga wani abu sauran kuma suna zaune tare da shi duk ba su gani ba mun gane wannan wannan shi ake nufi da kashafi in ka ji ana cewa kashafi to abin da suke nufi kenan mun gane wannan don haka ashe akwai shi a karamar waliyai kawai da'awar mutum kowa ya ce an masa wannan shine abin yake bukatar dalili in ba dalili mutum zai iya share karyarsa in ko da dalili an auna da ƙur'ani da sunna bai saba ba ba matsala bane mun gane abun sai ce wa min ha a ma ya hasulu min jihati alƙudura akwai kuma abin da zai auku ta ɓangaren ƙudura ma'ana ya samu ikon yin wani abu da wani ba shi da ikon yi ya ce fahiya arba'atu aqsamin daka lamuran wato ɓangarori ko kashi-kashi guda hudu ne mun gane ilmiya a yace karamat ilmiya ko akwai karamomi na ilimi karamat sam'iyya karama ta ji wa karamat basariya akwai kuma karama ta gani akwai kuma yace wa karamat qudariyya akwai kuma karama ta bangaren kudura haka za karanta qudariyya yawa ba qadariyya ba ina ga mana in baka rubuta sa wasalin daidai ba za ka iya kuskure wajen karanta kuma ka bashi fassara da ba ita ba ba muna zancen qadariyya bane babin qaddara ko qudariya nisba zuwa ga qudra yawa sai ce fal ilmiyatu mathalan a misli ma hasala li abi bakr as-siddiq ga misali zai bayar misali a kowanne ina so in gamsar da kaina cewa kuna fahimtar abzancin da nake hmm? yawa karama ta waliyai ta kasu kashi nawa a nan abin da ke faɗi kashi hudu ce akwai ta ɓangaren ilimi akwai ta ɓangaren ji ma'anan ilimi shine mutum ya san abin da sauran mutane ba sani ba ko da suna tare da shi akwai ta ɓangaren ji Allah ya sa ya ji wani abin da mutane suna zaune tare da shi ba su ji ba shi ya ji akwai ta ɓangaren gani Allah ya sa mutum ya ga wani abu mutane ba su gani ba shi ya gani akwai kuma ta ɓangaren iko akan yin wani abu Allah ya ba shi damar yayi wani abin da mutane da yawa ba za su iya ba mun gane wannan to ga misalai sai ce fal ilmiyatu karama ta bangaren ilimi mislu ma hasala li abubakar kwatankwacin sa ne abin da ya faru ga abubakar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala limra'atihi wata rana ya dubi matarsa yace anna fi batniha untha cewa dan da ke cikin ta mace ce sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu hadha min jihati al-ilm ce wannan ta bangaren ilimi ne yawwa Allah ne in ba Allah ne ya kimsa masa wannan ilimin ba ba zai faɗa ba abubakar ba mai ƙarya ba ne mun fahimci wannan yawwa nesa yake da ya ƙarya yawwa don haka karama ce ta waliyai Allah ya ilmantar da shi domin me dama waɗannan abubuwan Allah maɗauki ya sanya su sune me mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu daga cikin mafatihul ghaibin nan akwai wannan wa ya'lamu ma fil arham ko ya alamu ma fil Allah shi kadai ya san abin da ke ciki ba mai cewa namiji ne ko mace in ba Allah ba in ba bincikawa mutum zai yi ba yanzu a zamanin yanzu ilimin zamani ya zo da za a iya bincikawa ko za a iya scanning za a iya leƙawa ta wani abu wannan ba gaibi bane domin abin da kai dabara ka leƙo ka hango ai ba gaibi ka gani ba ganin sa kai hakikatan da haka wasu mutane sukan kasa fahimtar wannan sai za a yi yanzu likitoci su zo suna da'awar gaibi ai sun karyata qur'ani kenan ko sun karyata manzo Allah suna da yake cewa ai babu wanda babu wanda ya karyata annabi mutum ya zauna a gida misali shi bai amfani da wannan kayan da likitocin suke amfani da shi ba kawai ya dubi mace ce namiji ne a cikin ki ko mace wannan shine sai a ce yayi da'awar mai sanin gaibi amma irin wan inda in Allah ne madaukaki ya kimsa wa mutum ya ilmantar da shi kamar da yawa abubakar to sai a sashi a babin mai karamar waliyai to karamar waliyai tana kasancewa ta bangaren ilimi ita ce misalin ta wannan mun fahimci abin insha Allah to kuma sai ke cewa ina ne wa yadkhulu fihi qawlu umar haka nan zai shiga cikin wannan fadin umar radiyallahu ta'ala an ya sariyatul jabal al jabal ya sariya al jabal al jabal yawa kaga su ma wannan a umar allah maɗaukaki ya ilmantar da shi ne yawa ya san ilimin abin wasam'iyya akwai kuma karama ta ɓangaren sam'u wato ta ɓangaren ji misal sama'i sariya li kalami umar radiyallahu ta'ala anhu misalin jin da shi sariya shi wannan shugaban tawagar shi ba ya ji maganar umar ba shi ma wannan karama ce ta waliyai Allah ya karrama shi ya ji wannan ilimi yawwa fa sami a kalama umar sai ya ji maganar umar fa haza karamatun min jihati sam'i wannan ita ma karama ce ta bangaren ji yace min jihati basar ta bangaren gani kuwa yara ma la yara ghayruhu shine mutum ya ga abin da wani baya gani wanda ba shi ba au yu'jabu anhu ma yura bil basar ko kuma a kare masa abin da ake gani kowa na gani shi sai bai gani ba idan ganin idan rashin ganin misali wani sharri ne za a gani duk mutane suna gani sai Allah madauki shi ya hana shi yace wala shi bai gani ba yanzu wani ya wuce kaza ko wata ta wuce tsirara duk jama'a su gani shi yana zaune bai gani ba Allah madauki ya sa masa hijabi ya kare shi bai ga wannan abun ba duk wannan ba abun mamaki bane na faruwa mun fahimci abin yace misal ya ga misali shi ma anna shurtatan cewa yan sanda wata rana dakhalu al hasan sun shigo gidan al hasan al basri al hasan al basri tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai yuridunahu suna so za su kama shi an zo kama al hasan al basri a gidansa yan sanda sun shigo fa bahathu fil baiti suka bincika gidan nan kakaf bahathu suka bincika walam yajidu ahadan ba su samu kowa ba wa kharaju suka kuma fita wa huwa bi fina'id dari shi kuma yana tsakar gidan yana farfajiyar gidan yana zaune suka zo suka yi binciken su suka bincika ko ina suka tutture komai amma ba su ganshi ba kuma yana zaune a wuri al-hasan al-basri jalisun yusabbihu amamahum yana zaune na tasbihi a gaban su suka wuce shi ba su ganshi ba Allah shine fa hujiba anhu sai aka kange su ko aka kange shi daga gare su basu ganshi ba an yi ruhu basu ganshi ba yace hada min jihatil karamatil basariya wannan bangare ne na karamomi na wato ido wal karamatul qudariya akwai kuma bangarori abin karama ta bangaren kudura da ikon yin wani abu min jihatil qudra an yaqdira ala ma la yaqdira ghayruhu shine ya mutum a ce ya iya abin da wasu ko wani wanda ba shi ba bai iya yi ba yaqdiru ala an yamshi ala alma'i kamar zali yayi tafiya akan ruwa an zo bakin teku za a tsallake ba jirgin ruwa ba komi ba komai da za a iya amfani da shi a tsallaka ya taka kafasa kawai sai Allah madauki ya sa ya wuce ya rika takawa kamar yadda zai taka kasa duk an yi wannan a tarihi daga cikin salihan bayi waliyai na hakika mun fahimci abin bi iqdarillahi jalla wa ala alaihi ta hanyar Allah maɗaukaki ne zai ba shi damar yin haka ɗin wa ikramihi kuma dan a mun tsallake ko haka ne yawwa wa ikramihi lahu Allah ya karrama shi bi ya qadiru ala an yuhyiya lahu al-mauta har ma a ba shi damar wani abu nasa da ya mutu ya tashi da rai misal ma hasala lis sahabi ma farasihi wata rana wanda daga cikin sahabbai ana tafiya yaƙi dokinsa ya faɗi ya mutu ya rasa yadda zai yi Allah maɗaukaki ya karrama shi kawai ya taɓa dokin nan dokin ya tashi kuma suka ci gaba da tafiya duk wannan ba tatsuniya ba ce Allah fa ba abin da ba zai yi ba ya yi wannan ga annabawa ko ba haka bane karrama wasu bayinsa za mu ji wannan abubuwan ana faɗinsa lokutan da ake yaƙi tsakanin musulmi da kafirai za ka ji ana ba da labarai an ga kaza an ga kaza yanzu misali yaƙin badar me akai ba mala'iku sun zo sun taya sahabbai ba yaƙin nan sun taya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi wannan me ai ba abin mamaki bane kaga ai ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai aka yi wannan abun ba mu'jiza ce gare shi amma kuma sahabbai su ma sun ga waɗannan abubuwa din na mamaki mutum zai taho zai sari kan kafiri kawai sai ga kafin takobinsa ya kai kansa sai ga kan mutumin a ƙasa suka ce su sun ga wannan kuma sun ga mutane masu har kafiran sun ga mutane sun ga wasu abubuwa da farin kaya suna yawo a sama sun ba da labarai don haka ba da waɗannan irin abubuwa ba abun mamaki ba ne kawai dama abin da ake faɗa wa mutane shine kada wani ya amfani da waɗannan ya yi ƙaryar shi ma an masa kai don ƙoƙarin ka tsarkake shari'a kar a shigar mata da sabon abu kar ka ƙaryata irin waɗannan abubuwa mun gane wannan yawwa domin sun tabbata akwai su illa dai wanda zai zo ya da'awarsu yanzu sai an tabbatar da yana da istiƙama irin tasu yana tsayuwa kan addini daidai bawan Allah ne na gaske mai yawan ibada ibadar kuma ta sunna ba ta bid'a ba mun fahimci abin yawwa in ba haka ba sai ya zama ta bangaren istidraji ne da Allah ke masa kamar da yake wa kafirai ana samun abun mamaki na faruwa ga kafirai ko ta bangaren tsafi hulɗa da aljanu kun ga wannan abu na faruwa don haka ashe kenan ba abun mamaki bane dan ya faru ta bangaren muminai kuma ta bangaren karamar da Allah madauki ke amfani da abin ya karrama su aw hasalat lahu min jihati al-qudra ko kuma abu ya faru ga mutum ta bangaren iko akan wani abu annahu yurfa'u ko fala yu'rafu lahu makan sai a dauke mutum a ga duba ba a gan shi ba duk wannan yana faruwa au dakhala nar ko kuma ya shiga ko abin nan a shigar da shi wuta fala yadurruhu zalika ya zama cewa wannan abin bai cutar da shi komai ba wannan ya faru ga abin nan Abu Muslim al-Khurasani ko yau wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari haka Uwais al-Qarni cewa wata rana lokacin da kafirai suka kama shi suka tambaye shi kai imani da Allah yace i kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace i aka rura wuta aka jefa shi ciki tabi'i ne yadda ya shiga haka sai aga kawai yana takawa da kafa sai fito daga cikin wutan nan kalau ko kayansa bai kone ba kuma ba abin da ya taba shi shine har sayyidina Umar da ya ganshi yake yazo ya kira shi lokacin nan da ya zo annabi sallallahu alaihi ya ba su labarin dama zai zo har yake cewa in kun ganshi ku nemi ya muku addu'a shine Umar ya ganshi ya nemi ya masa addu'a ya zaunar da shi tsakaninsa da Abubakar yace alhamdulillahi alladhi arani fi ummati muhammadin man fu'ila bihi mithlu ma fu'ila li ibrahim yace na gode ma Allah da ya sa a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga da ido na wanda aka yi abin da aka yi da shi ai abin da aka yi masa irin yadda aka yi wa annabi ibrahim kun ga annabi ibrahim me aka yi masa an jefa shi wuta ko amma mai Allah maɗauki ce ƙulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim to haka ta kasance akan wannan shi ma bawan Allah yawwa to duk waɗannan abubuwa kar mutum ya ƙaryata su kada kuma ya ji wani abu ne da wai hankalinsa ba zai ɗauka ba in dai ka yadda da na annabawa to ka yadda akwai karamar waliyai yawwa na sha gaya mana wannan daga cikin aƙidar ahlus sunna mutum ba zai ba zama ahlus sunna ba sai ya yarda da karamar waliyai mun fahimci wannan yau shi sa malam abulkasim hibatullahi lalaka'i mai sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jama'a wanda ya rasu shekara 418 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san wannan littafin nasa da na sha gaya mana sunansa sharhu usul itiqadi me ahli sunnati wal jama'a mujalladi biyar ne haka malam ahmad sa'ad al-ghamidi shi ya ta hakikin sa ya fito da shi a jami'atu ummul qura Allah gafarta masa yau sati hudu da rasuwarsa shi wanda ya fito da littafin wannan littafin juz'insa na biyar shi nake so in magana juz'i na biyar din sunansa dama karamatul auliyai gaba daya duk sauran akan sauran abubuwan akida shi kuma ya ware wannan dan ya hakaito ya ruwaito riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai akan karamar waliyai don haka akida ce ta ahlus sunna ba akida ce ta bid'a ba illa waɗanda ba ahli sunna ba sai suka shiga rigar wannan suka sa nasu ƙarerayin suna amfani da abubuwa su yaudar mutane idan sai ke cewa to don haka dai hiya a samun kashe-kashe ne yumkinu an tarji'a a anwa'ul karamati ila wahidatin min hadhihi al-aqsam nau'o'in karama za su iya koma zuwa ga waɗannan kashe-kashe guda hudu wa kullu qismin minha aidan yanqasimu ila nau'aini kowanne yanki na wannan ba mun ji kashi hudu ba ilmiya mai kuma sam'iyya basariya mai mene ƙudariya yawwa to wannan kashe-kashen su kansu kuma kowanne ɗaya ya kasu kashi biyu shine abin da yake faɗi lazimun wa muta'addi akwai lazimi akwai muta'addi mai ma'anar lazimi lazimi wanda ya tsaya ga mutum shi kadai muta'addi kuma wanda ya tsallake ya shafi wasu wanda ba shi ba mun gane akwai wanda shi waliyin abin a kansa ya tsaya shi kadai akwai wanda kuma ya shafi wasu wanda ba shi ba mun fahimci wannan din yawwa sai sai wa husulil lazimi wal muta'addi liman hasadat lahu la yadullu ala quwwati imanihi wato faruwar lazimin da shi muta'addi ga wanda ta faru gare shi wannan baya nuna karfin imaninsa yawwa wala quwwati imani man hasalat fihim ko kuma ƙarfin imanin wanda abin ya faru gare su misali yanzu wannan na su sariya ba lalle ya zama cewa ƙarfin imanin gefen su sariya ba ne shi ne muta'addi dangane da umar lazimi ne don abin a kansa ya auku dangane da su kuma menene muta'addi yawwa shi ne abin da ke nufi a sai sai wala quwwatu imani man hasalat fihim li'annahu qad yakunu muhtajan ila zalika domin ko zai iya yiwuwa ya buƙaci wannan ne in ba ku manta ba mun yi wata magana kwanaki mun karanta a nan cewa karamar waliyai kan kasance ta ɓangaren waliyin ba buƙatar abin yake ba Allah ne ya nufin ya karrama shi kawai don ya nuna girmansa a gun mutane sai ya masa wannan abu to wannan ita ce a'ala daraja ita ce sama akwai wadda kuma mutum ya shiga wani hali ne yana buƙatar wannan abun sai aka yi masa shi to wannan ba ta nuna ƙarfin imani ne yasa aka yi masa taimako ne da ikramin Allah maɗauki ya masa mun gano na duk da cewa walittaka ce ina so ku fahimci wannan sosai yanzu su wannan sasariya suna bukatar taimako ko ba sa bukata yawwa suna bukatar taimako ashe kenan haja ce ta sa aka yi musu ba maganar kawai kuwatul imani ba kun gane bambancin wancan da wannan yawwa to yanzu ma za mu tsaya insha Allah a sai ke cewa li'annahu qad yakunu muhtajan ila zalika fayuthabbatu bil karamati kun gani kila yana bukatar hakan ne sai a tabbatar da dugadugansa da wannan karamar saboda kada ya girgiza kada imaninsa ya yi raurawa sai a taimaka masa a tsaye da shi ya tsaya sosai akan hanya saboda taimakon da zai samu faqad yakunu nasu muhtajina fayuthabbatuna bil karama mutane za su iya bukatar wani abu sai Allah ya karrama su ya tabbatar da su kar su karkace daga addini kar su kokonto sai Allah ya yi wata karama gare su saboda su tsaya kaga wannan bukata ce yace idan hasalat li ba'dihim in ta faru ga wani daga cikin su kaga waɗanda suka ga abun didda ba su aka yi wa ba sai ya zama me su sun fa'idanta da abun dan su a tabbatar da su kaga su mutu addini gare su amma lazimi ne dangane da shi wanda abun ya faru a kansa da fatan dai kuna ganewa yawwa waɗannan masail ne na aƙida da kafin mutum ya ce komai a kansu yana buƙatar ya san waɗannan al'amura ɗin don haka ina roƙon a riƙa bi a hankali ana fahimta malam alharras a cikin sharhin da ya na al'aqidatul wasitiyya shi ya kasa waɗannan abubuwan karamar zuwa kashi biyu ne akwai ilmun wa kashfun akwai kuma qudratun wa ta'thir wannan kuma ya dauko ne daga ibn timiya a cikin majmu'ul fatawa da ya ambaci wannan matsaloli ɗaliban ilimi ne sa koma insha Allah su ƙara su ƙara buɗaɗa ilimi akan abun sai mu tsaya anan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya kara mana ilimi mai amfani Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karrama mu da imani da mutuwa akan imani sauran abubuwa insha Allah ma ci gaba a dare sai gaba za mu tashi kan kenan warawa tirmidhi ko yawwa sai a sa alama aure وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك na? to ai baka ban bako a nan ne ko a wancan karatu to menene tambayar ma malin ce ina fata malin ya yi haƙuri ya amsa don allah to na ruwan magiya insha Allah za a amsa inda na sani zan faɗa ban sani ba kuma ban sani ba ise malam ya halatta iyaye su rika sa 'ya'yansu suka durƙusawa har ƙasa suna gaida su ko suna tsaye ko kuma su gaida abokan iyayensu eh wannan ba daidai ba ne kada uba ya umarci ɗansa ya durƙusa al'ada ce ta bahaushe kuma ba daidai ba ce ta ne wa mutane wahalar dainawa amma ba sunar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama bal saba wa sunar annabi ce da haka ba daidai bane mutum ya umarci ƴaƴansa su durƙusa su gaida wani ba daidai bane baya cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya haɗu da dan uwansa ya durƙusa ya gaishe shi a yan haniya lahu ya sunkuya masa yace a'a ayu safihu yace ya yi masa musafaha yace i da haka malamai suka sa makaruhi wasu suka ce makaruhi mutum ya san koyar da kansa dan ya gaida wani wasu suka sa haramun wasu kasa in ya kai ga ma alamar sujada ko wani abu zai iya kai ga kafirci haka wannan abubuwan a yi kokari a daina su duk da jiki ya saba in mutane suna zaune ne ka zauna gun da suke ba matsala ba ne wani lokacin ko kuma mutum yana zaune kana so ka gaya masa zance ka tsuguna ka gaya masa saboda za ka yi magana da shi ka tsuguya ka gaya masa wannan ba gaisuwa ba ce mun fahimci abin yau wannan baya cikin wanda aka hana yauwa amma mutum yana tsaye ka sunkuya ƙasa kawai don mujarradin gaisuwa ba don manufar ka gaya masa wata magana ba wannan shine aka hana yawwa wannan yana cewa malam shin sallar gani tana cikin addini ko bid'a ce to na biyun bid'a ce mun ji yawwa shine ma'ana na biyun ba ta cikin addini kaji an ce gani mu ba mu san ganin ba yawwa ba shi lafazin la a ƙur'ani la a sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ce ta arewacin arewacin Najeriya da suka samu ta daga wasu al'adu a lokacin maulidi za ga ko a cikin al'adun bahaushen ba ko ina ake yin ta ba ko yawwa da haka wasu garuruwa ne kawai suke yin ba duka ba alhali dai asali ko ma dai ina ake yi bid'a ce ba ta cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma malam akwai wani abu da ake yi in budurwa ta kai shekaru sha biyar a sai a tara mutane kamar ana buki wai a yi mata wa'azi wai ta ji tsoron Allah wannan lokacin kadai ake keɓewa a yi mata shin shi ma addini ne ko bid'a to idan aka in har mutum ya ɗauki shi asali min haithul asl ta ɓangaren abubi nassoshin shari'a a zaunar da mutum a yi masa wa'azi daidai ne daidai ne a kowane lokaci a yi mutum wa'azi amma a keɓe lokaci kaza ba za a yi masa ba sai wannan lokacin to shine yake buƙatar a tambayi mutum me yasa aka ware lokaci kaza banda lokaci kaza in aka ɗauki cewa addini ne da za a samu lada na musamman akan wannan to an samu bid'a mun gane duk da wa'azi menene alheri ne sunna ce to zai zama bid'a in ka ce dole ba za a yi ba sai a wannan sai ran da ta shiga shekara goma sha biyar babu wanda ya bada wannan umarni cewa in ta shiga shekara goma sha biyar me yasa ba a yi mata jiya ba me yasa ba a yi mata a bari sai bayan sati ɗaya ba sai ka ce a a yau ne ta shiga shekara goma sha biyar sai a ce to waye umarce ka cewa sai a shekara goma sha biyar ake wa'azi kun mamci abin yau don haka ta nan gefen zai zama bid'a Allah maɗauki sauƙi mutane suna sha'awar bid'a ko sai ga mutane suna ba sa sha'awar a ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai a zo a yi sai ga sun fi jin daɗin a ce ga wani ɗan abu dai haka ɗan bako bako akwai wani abu dai haka da za a ce ai sai da aka cika shekara kaza rana kaza da kaza ma da karfe kaza to duk irin wani abu in ba annabi ne ya ce a yi shi ba shi ake cewa bid'a ka fito da wani abu in dai addini ne so ake a samu lada a kai ku gane wannan abu in al'ada ce misali inda magana ce ta a sa mata lalle ran da aka yi mata biki wani al'ada ce ba ka cewa mutane haram ko wani abu ko mutane suna da al'ada su wajen yin aure duk abin da bai saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kuma ba a yin fada a kansa yau amma inda ce aka yi addini ne haka yake za a samu lada aka sai a ce a'a sai an samu nassi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ke mu Allah tabbatar da mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsare mu ya tsare mana iyalinmu da 'ya'yanmu da kuma mutuncinmu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad na'am a cikin me durkuso eh na'am eh mm na'am eh duk ya kamata a karanta da ɗalibai duk Allah a daina durƙusan nan al'adar durƙusan nan ba ta da asali a musulunci ko a makarantar firamare kana malamin firamare a ce kowa ya shigo sai an durƙusa good morning sa da mai sai an yi wani ƙasa baya cikin tsari a yi ƙoƙari a saba da karantar da mutane a daina yawwa duk da ya zama ruwan ya zama jikin mutane wani ma bai san lokacin da zai ba amma ilmantar dai ba hanya ba ce na'am in yana mai na'am shi ma baya cikin sunna baya cikin sunna duk da akwai maganganu da malamai suke akan in babba ya zo a gaishe a karbe shi misali kamar kayi bako annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata ran mu'adh bin sa'd bin mu'adh yazo shine ke ce ma ansar qumu li sayyidikum ku miƙe ku tari shugabanku suka miƙe suka karbe shi wasu malamai suna amfani da wannan akan cewa in shugaba ya zo ana miƙewa a yi masa sanni da zuwa na yauwa idan haka akwai tattaunawa dai haka mai tsanani wasu suna cewa ba a miƙe da yin wannan a matsayin sunna ba wasu kuma suna cewa tunda an yi wannan din a gaban annabi bai hana ba kar a tsananta wa mutane a kanta Allah kyauta